نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna ashirin da biyu ga watan jimada akar hijira nan ne muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan januwari na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya a mun dawo kan karatunmu na littafin shekul islami wa sa'adatul anami alhaji ibrahim iyas radiyallahu anhu da ake ce masa ruhul adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da littafin nan na sharhi na lubbul lubbi har yanzu dai muna nan a cikin baitin shekul islami وصارت الأنام على إبراهيم ياس رضي الله عنه ديك شوا إذا طلبت مطلبا عدمت فغيره يدريك وما دريت يدفع ما يضر لطفا منه لا تتهما إلهنا فتقبل wanda a cikin yin da muke yanzu a cikin wannan maganar da baitin take yi dai kamar yadda muka sani kullum ana faɗa shau yana magana akan cewa idan kana da abin nema ka nema abin baka samu ba to Allah tabaraka wa ta'ala shi san cutan wannan abin kai baka sani ba yana tunkudar da abin da zai cutar da kai saboda tausasawa daga wajensa kar ka tumi Allah ka ce dan me zai maka haka sai ka walakanta sai ka tozarta to shine ya gaggaya mana dai yanda abin yake har muka zo muka karanta fadailud du'a falala da ake samu na addu'a idan mutum yana roƙon Allah ko yana nema a wurin Allah irin wato abin da zai samu na falaloli to muna cikin wannan a matsalab shi ne abin nema to abin nemanka kana nema a wajen Allah duk abin da za ka nema a wajen Allah kake nema to dalilin haka addu'a kake ke saboda ka duk wani halin da kake ciki kana roƙon Allah ne to shine yake ƙara mana bayani akan irin falalolin addu'a da kuma abin da mai nema a wajen Allah zai samu sai yake cewa wa yanzurul mu'minina min nisyani du'a bisaqti wal ghadab faqad sabaqa qabla qalil qawluhu azza wa jalla wa laqad khaznahum fil azabi famastakanu li rabbihim wa ma tazarra'un wa bil hadith an abi hurairah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala man lam yas'al Allah yaghdab alayhi a yace mana shehu yana gaya maka da shehu ya ce maka idan kana nema abun nema ka rasa Allah shi ya san cutan wannan abun kai baka sani ba to anan ana suka zama mai nema a wurin Allah sai ce ana gargadi wa mu'minai min nisyani du'a kar su manta nema a wajen Allah kar su nan kar su manta neman su in za su nema su na nema a wurin Allah in za su roka su roki Allah idan suka manta bi saqbi wal ghadab hakan zai jawo musu Allah ya yi fushi da su Allah ya ya ya bata lamarin su yace faqad sabaqa qabla qalil hakika mun karanta bai dade ba qauluhu azza wa jalla bani Allah madaukakin sarki wala kada kaznahum fil azabi famastakanu li rabbihim wa ma tadarrun hakika mun kama su da azaba amma hakan bai jawo sun kaskantar da kayin su kuma sun samu tsoron Allah wa fil hadisi ya zo cikin hadisi ana bi hurairah radiyallahu anhu da sai na bi Allah kara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga annabi tsada mai Allah tabbata gare shi kala ya ce man lam yasalillah yaghdab alaihi wanda baya roƙon Allah to Allah zai fishi da shi to a wannan wajen ana maganan shi mumini wanda ya imani da Allah ya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to to ana masa gargadi da kar ya manta cikin nema a wurin Allah tabaraka ta'ala cikin roƙon Allah duk abin da yake so duk abin da yake nema to kar yana manta Allah a cikin lamarinsa tun yana makamul islami haka ake so ya zama har idan ya je makamul imani ya zauna a haka har kuma in ya je makamul isani cewar ana masa gargadi ba zai manta Allah ba ba zai manta nema a wajen Allah ba kamar yadda muke faɗi addu'a ya kace maka addu'a ana nufin ka nema a wajen wani to duk neman da zaka yi addu'a duk neman da zaka yi ba zai ka zo ka zauna kana ya Allah ya Allah kaman kaza ya wai tukunna kace kana addu'a duk wani motsin da zaka yi addu'a da shi ma nema kake to ya ya zama duk wani neman da zaka yi ka nema da Allah tabaraka ta'ala ka nema a wajen Allah saboda wannan shi zai sa ba za ka fada cikin fishin Allah tabaraka ta'ala ba amma idan ya zama kana nema a wurin wasu kamanci Allah to zaka iya fadawa cikin fishin Allah tabaraka wa ta'ala shine sai aka karanta mana ayat da muka karanta a karatu da gabata wala qad kaznahu bil azabi famastakanu li rabbihim ma tazarrun hakika mun kama su da azaba amma hakan bai jawo sun kaskantar da kayin su ba sannan bai jawo kuma sun ji tsoron Allah ba kamar yadda muka faɗi a Sumamatu bin Usalim ne wani mutumin da ya zo musulunta a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sai je ya faɗa kafiran Makka suka ce to baka yi ba har ma suka yi su walakanta shi wannan duk mun karanta wannan in dai ba manta ba suka suka masa abin da suka masa sai ya ce to shikenan daga yanzu ba wanda zai sake bi ta garin mu sai Muhammadu ya yanta saboda haka ba ba za ku sake shiga ta garin mu walle ku je ku kasuwanci to shikenan ya tare hanya mutanen Makka suka shiga halin da suka shiga abinci baya fita abinci baya shigowa sai yunwa ta damu kowa aka shiga cikin halin yunwa Abu Sufyan ya zo zaman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kai ka ce kai rahmatan lil alamin ne kuma ga shi yunwa ake ji ta koina an da kana samu abinci mutumin ka ya hana abinci ya wuce to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan aka aika masa ya bude hanya a cigaba da samun abincin da ake samu to nan ayan tana magana akan Allah zai kama ka da nau'uka na azaba saboda ka gane Allah amma hakan bai jawo ka kaskantar da kai ba kuma bai jawo kaji tsoron Allah mutum ne yana ta shan wahala amma ya gagare gane cewar Allah ne sashi wahala bai gane ba shi yana zamani dai dabarunsa ne ba su zauna daidai ba ko hanyoyin da yake bin dai ba ba daidai ba to an maka wannan kamun ne saboda ka koma zuwa ga Allah ka gane cewar Allah ne ya tsura ka a cikin wannan yanayin da kake ciki ba ka koma zuwa ga wani Allah ba to Allah wannan kaga karatun a can aka yi shi amma har yanzu yana nan wato ma'ana kowa za a iya jarraban sa da nau'in azaba kai ne kana neman abu kana ta fama kana ta fama yake samu ka buga ka buga yake samu ko kuma a'a hakan bai jawo ka fara kaskantar da ka gane cewa kai ba ba kun bane a cikin bayin Allah bari ka koma zuwa ga Allah ka nema aurensa wata yanayin kamar yadda muka karanta yanayin talauci ma zai sa maka girman kai ya sa maka fara da mutane ya sa maka abubuwa kai da ake so wannan kamun da aka maka ya jawo ka koma zuwa ga Allah ka kaskantar da kanka ka gane kai ba komai bane ba to sai ya ja ba ko kuma sa ka cikin wadata ita ma wadatar da zo ta zama maka fitina bai jawo ka kaskantar da kanka ka koma zuwa ga Allah ba to abin da ake nema dai shine mutum idan yana nema wajen Allah tabaraka ta'ala to ya kasantar da kansa ya koma zuwa ga Allah cikin dukkan abin da yake sannan ni sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda baya roƙon Allah to Allah zai fishi da shi wanda baya roƙon Allah Allah zai fishi da shi ma'anar wannan magana shine tun kana gidan musuluncin ka kana magamul islamin ka in kana in ka fita nema to kana sawa a ranka Allah ne zai baka Allah ne zai baka kuma ka roƙe shi Allah ka bamu Allah ka bamu a cikin neman ka kenan an ka zo makamul imani nan kan daman ka ƙara tafiya ka san cewar dama ba wanda ya sai baka in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba to in kana makamul isani kuma ka san ba wanda ya sai yi ma sai Allah tabaraka wa ta'ala in ka ka samu Allah ne ya ga dama ka samu ba za ma ka kawo wani abu ba to amma yanzu mutum zaka samu yana neman amma sai ya manci Allah a cikin neman sa to Allah zai fishi da bawa a cikin irin wannan shine kamar yadda muka faɗa shi wani mu suke cewa zuwalin da kake ciki kai kokari ka gane Allah tabaraka wataala a cikin wannan halin da kake ciki kowanne ne ba kai kokari ka gane ba kawai ka zauna haka kawai ba sannan sai ya ce wa yubashiruhum bi anna da'watu da'i mujabatun wa iqbalihi 'ala Allah maqbulun fa fil hadith qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna Allah rahimun karimun yastahi min 'abdihi an yarfa yadayhi thumma la yadha fihi ma khairan yace wai bashiruhum sannan ana yi wa mutane albishir ya annar da'watar da'i cewa roƙan mai roƙa mujabatun an riga amsa masa wai kibarihi alallahi maqbul fiskantan da ya fiskanci Allah tabaraka ta'ala cikin neman sa shi ma an riga an karba kabil hadis ya zo a cikin hadisi qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ta da mai Allah sabbata gare shi ya ce inna allaha kari rahimun karimun lalle Allah mai jin kai ne kuma mai karamci ne yastahi min abdihi yana jin kunyar bawansa an yarfa ya dai ya daga hannayensa summa la yaza bihi ma kayar ko bai sanya masa alheri a ciki ba to anan kuma ana gaya maka kai bai dai ba cewa roƙon da kai ka roƙi Allah Allah ya riga ya amsa maka an amsa sannan fuskantar Allah da kai kana nema a wajensa shi ma an riga an karba kaga daga nan ake bari mu daga nan waje waye ne zai zauna ya roki Allah ya ji a ransa an amsa ya ji a ransa an amsa dadde ne daddaya shi dai kawai yana roƙon ne amma shi ma yana gare to to gashi nan dai kaga kaga daga nan abu ya lalace to amma ana suka samu yaqini cewa dan amsa maka kawai in ka roki Allah Allah ya amsa an gawa sannan fuskantar Allah da kai kana nema a wajen sannan Allah ya karba shi Ali sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah mai jin kai da mai karamci ne yana jin kunyar bawansa da zai daga hannu ya roke shi sannan bai sanya alheri a cikin wannan hannun bawan ba in dai bawa ya daga hannu ya roki Allah ya nema a wajen Allah da dukkan maratib na nema to Allah ya sanya yayi a cikin hannun nasa ya ya zauna bawa ne abu ya samu kawai Allah zai sanya alheri a cikin wannan hannun nasa to sai yace hada wa qad yaqulu alqa'il kam min sa'ilin yas'alu Allah hajatan aw yastadfu min al-mawla karim sharran aw darran ولا يرى ذلك لذلك التوفيق من أجل آه من أجل أمثال هذا النوع من القاتل السيء الذي كلما لم يهوي بصاحبه في جهيم اتهام الرب الكريم أو جهنم سوء الظن بالله بين شارعنا الحكيم أن الإجابة لا محال لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد والإيمان بذلك المؤمن واجب يجي wa za kare wa kare qul qaid yace a hakan nan me magana ma zai magana yace kan min sa'il yasalillah da yawa za ka ga mai roko yana roƙon Allah hajjata wata bukata aw yastadfau min al-mawla karim sharra ko ya nemi Allah ya kare shi daga wani sharri aw darran ko wani cutarwa wala yaza wala yara li dalika tawfiq amma baya gani dacewa cikin haka min ajli amsali hadha an-naw yace saboda irin nau'uka na wannan na wannan misalai din min al-qarid min al-qadir sayyi yana yin wani tunani ne mummunan tunani alladhi kallama lam yahwi bi sahibi fi jahannam wanda wannan tunanin zai wahala bai jefa mai irin wannan tunani cikin wutan jahannama ba ko kuma cikin wutan jahim ba me yake yi ittiham rabbil karim yana tuhuman Allah ne karamcin nan ko kuma ya sanya shi a cikin jahannama su zanni billah yana mummunan zato wa Allah sai ne sai ce bayyana shari'in al-hakim wanda ya kawo mana shari'ar nan da hikima ya ga mana annal ijabata la mahal amsawa fa ba makawa ya anna Allah ta'ala la yukhlifu mi'ad saboda Allah baya saba alkawarin sa wal iman bi zalika al-mu'min wajib mu'mini ya iman da wannan hakan dole ne wala da shaytan يوصي أن المولى عز وجل لا يوقع أحد من عباده الطالبين به بحق إلا خيرا yace kar ya bar shaydan ya mantar da shi cewa ubangijin sannan mai karamci baya ba wa wani daga cikin bayinsa masu nema sai alheri ala ta tadabbar asul hadith sabiq shin ba za ka lura da ƙarshen hadisin da ya gabata ba da aka ce sun mala ya zau fihi ma khairan ba za a sanya alheri a ciki ba a sai an sanya alheri a ciki sannan sai ce alqur'ani yana cewa wa sa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa sa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun watakila ya fusata an takrahu shay'an ku ki wani abu wa huwa khairul lakum kuma shine alheri a gare ku wa sa an tuhibbu shay'an ba mu mamaki bane ku so wani abu wa huwa sharrul lakum kuma shine sharri a gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani ku ba ku sani ba to anan wajen kuma abin da ake so a ga mana zaka samu wani mai nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yana cikin neman sa sai sai ya zama sai yana fada a cikin zuciyarsa yaya ne ne an ce ka roki Allah bukata Allah zai biya maka bukata ko kuma ne ka nemi ya kare ka daga wani sharri ko kana da wata damuwa amma ka yi roƙon baka ga dacewa ba ka roƙa amma baka ga dacewa ciki ba kai ne kana da damuwa kana da bukata an ce ka roƙi Allah mai karamci ne zai karamta zai maka karamci ya baka ka roƙa kuma bukatar ba ta biya ba ko wani sharri ko wani sharri ya dame ka an ce ka roƙi Allah zai kare ka daga sharri ka roƙa sharrin ya zo ya da ya same ka ba fasa ba ko wani cuta ya same ka cutar ba aka ce yarfa ma zurru ko Allah yana tuku da abin da zai cutar da kai saboda sun sa a gari to sai ka roƙa kuma sai mu zo cutar da kai din ba ga dacewa ba a'a to daga wannan lokacin to wannan tunanin naka ba abu mamaki bane ya jawo wa mutum rashin dacewa har ya sanya ya yi asara ya rasa abin da ake nema yau ne haba an ce duk bukatun da kake da shi in kai in kai in kai addu'a iri kaza ko in kai abu kaza bukatun zai biya nayi nayi nayi nayi nayi nayi har yau har yau ban ban ga canji ba ko kuma an ce a in kai abu iri kaza to sharrin nan da zai tinkaro to ba zai zo cutar da kai ba amma gashi nayi nayi amma kuma sharrin ya zo ya same kaga kana tuhuma kenan la tattahi man ilaha na fa tukzala karka tuhumi Allah sai ka tabe sai ka ji mutum yana haɗu ya zai an ce ga kuma na yi kuma gashi har yanzu shiru to kaga katirinsa yana gaya masa mummunan abu dama akwai kawatir da suke zuwa dan adam abin da zai na tarsuwa a cikin zuciya akwai khatiri shaidani shaidan ne kawai kullum a cikin zuciyar mutum abin da zai na zuwa masa yana tarsuwa masa a cikin zuciyarsa na shaidani na shaidanci ne saboda haka ko yana ibada ko yana aikata ayyukan kirki kadiri shi dan ne shi a cikin zuciyarsa kullu ai kaza ne da sami ai kaza ne ai kullu shari yake kawa baya kawo alheri sannan akwai kadiri malaki nan kuma zai na dan tuna abun amma lahiran yana dan zuwa sha lahira saboda yana dan fiskantan hanyoyin irin nau'in irin yadda mala'iku suke sai ga lokacin tunaninsa kadirinsa abin da zai na ɗauki a zuciyarsa sha'anin alheri ne zai na ɗan zuwa masa haka haka ya riga ya tunkuɗe na maganar shaidan kan bai zai zo ya zauna a cikin zuciyarsa sannan kuma akwai khasiri rabbani wannan nan kuma shi duk abin da zai tarsu ma a cikin zuciyarsa zuciyar tasa to maganan Allah ne yake ubangijinsa kawai shi yake tarsuwa saboda haka yana iya idrakin ubangijinsa a cikin kowane kowane yanayin har a cikin abin da yake tsarsuwa a cikin zuciyarsa babu babu wani maganan son zuciya ana maganan kadir ne yanzu abin da yake iya zuwa kaɗan ji kai kamar abu kaza zai faru to wannan din ba zai zama nasa rabbani ne zai rayu ba shaidani ba malaki ba to shine zai ce to kar wannan ma ya zauna a cikin zuciyarka ya zama kadir sayye kana kana irin abin da yake darsu a zuciyar ne na zuwa maka mummuna kai ka ta addu'o'i kai ka ta wuri dai kai ka yi mire ne kai za har yanzu kai kaza kaza kai baka ga komai ba to wannan jin cewar kai baka ga komai ba shi zai tare ba za ka ga komai ba shi ma ya tare ka kuma shi kenan baka yarda da Allah ba Allah mai karamci ne yana zai maka ka ce a kai baka yarda ba Allah zai kan da yau ne kake abu kaza har yanzu bai yi ba ko kuma kana mummunan zato Allah tabaraka wa ta'ala ai ni kam inde ni ne wani haka zai yana cewa ai ni kam inde ni ne haba kuma sau nawa wani kan zai samu wani ba ya samu amma ni kan ina ina har yanzu ai kaga ya mai da abun kansa shi kam shi ne har yanzu to kaga daga nan ba abu ya lalace abin da ake neman ba za a samu ba ya yi mummunan zato Allah tabaraka ta'ala wani ilma Allah ba ya zuwa ransa ba Allah ba a zuciyarsa har aka yi aka gama abu sai dai mutane kawai yana ga su ne ba su masa ba in ya yi ƙoƙari ne yana tuman Allah nan ba ya ce to ya Allah bai masa ba ya yi wa to shi ne sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gaya mana amsa maka addu'an ka babu makawa in ka roki Allah Allah ya amsa kawai ta kamar da muka wada da dan Allah wani bawa ne yake addu'a yana ji a ransa Allah ya amsa ko kadirin zama baya zuwa masa cewa Allah bai amsa ba anya da haka ne da ba haka ba kai dai kana addu'a ne kawai an baka addu'a kana yi amma kadirin kama bai daba balle balle balle tunaninka balle zuciyarka balle gabobinka ba abin da ya yadda duk ba ku yadda ba kai dai kana yi ne kawai amma da ce zuciyar za ta amsa ko man ka ya amsa kai yarda da gaske kana roƙon Allah ne kuma ka san Allah karimi ne mai karamci ne zai maka to Allah kuma zai saboda inna Allah la yukhlifu al Allah baya saba alƙawarin imani mumine imani da wannan cewa Allah ya amsa masa nan wajibi ne Allah ya amsa masa imani da wannan wajibi ne amma yanzu ba maganar kai ka zauna ka yarda ka je ka samu wani shehin da kake ganin girman sa ka ja karma kallawa mun addu'a ina da bukata iri kaza ya daga hannu yana addu'a ko ka samu irin shehin mu yana maka kawai haka ya sha ba sai ka ce kai ai ba ka ba karanta komai ba ko misali ka ce ana daga hannu ya ga an ya kawai sha ba ba kai ba ka fara da baki ba ba ka fara da baki bane zuciyarka da da tunaninka ne zai rayuwa na kaga daga nan barka daga nan barka bai bai da zaka ce ni ba abun nan naje wani ma ya min addu'a wani ma na ce amma har yanzu sai baka je bai ka je baka je ba da ce lokacin da kajin nan ka tafi gaba ɗaya ka amsa da gaske ka yarda ka yi imani to ba sai ya daga hannu ya addu'an ba ma kana ganin sai ka bari bukatar naka ta biya kana ganin sai bukatar ta dawo cikin zuciyarka wallahi ta biya bukatar bukatar ta biya ba ma tukun na kaje ya daga hannu ya maka addu'a ba duk kamar wannan magana in dai ka yarda da cewar wannan waliyin Allah ne ka yarda da walittakarsa imanin ya zo daga cikin zuciyanka ka zo gabansa ka zauna abun ya faɗo Allah kuɗi nake so to ka samu ka in kuɗi ne kai ko ma me ko ma me ne ka samu ka ba sai ka ji har ya ya daga hannu ya yi addu'a ya yi wa ya yi wa wannan duk hijabai ne aka sanya maka ba za ka yi zai da ake so ba to gaskiya kaga mun sha wahala nan wajen gashi wani muna tare da su suna daga hannu suna addu'a suna roƙa mana amma ba ma ganin ijaba saboda ba mu yarda ba ba mu yarda ba to abin da ake nema shine kai imani da cewa Allah mai karamci ne baya saba su din ma abin da suka yarda da shi shine Allah yana yi Allah ba saba alƙawari su sun yi imani da Allah sun shine mai yi saboda kai su roke shi hankali kwance kuma sai Allah ya yi to sai ce karka bar shedan yana wa yana wasa da kai ya mantar da kai Allah mai karamcin nan duk duk bawan da ya roki Allah in dai ya zama dalibin da rabbi da yana roka ne tsakaninsa da Allah to Allah ba zai bashi ba sai ya sanya masa alheri a cikin abin da yake ko me shi yasa muka faɗa a karatu da ya gabata in ba manta ba in an baka kai kokarin gane da baka da ana ka duk baka ne kai kokarin gane wannan ka nema ka buga ka buga ya ki samu to shi ma samu ne an baka kana neman kuma sai ka samu to shi ma kuma jarrabawa ce ake so ka gane a ciki an ce hadisin yana nan zamu karanta shi ina ga gaba mutum ya je lahira aka bude masa abin da ya kai ga addu'o'in da yayi an aje masa su ga sunan kata kata yayi koyi kaza yayi abu kaza yayi abu kaza. sai ce ka shi da ba amsa ko dai ba ma a duniyar nan an bar shi ma sai da ya zo kawai yanzu nan da ma ba amsa masa duk abin da yake nema ma an bar shi kawai sai da zai gansu da suna to abin da ake nema a wajenka kai batija ne dan faila shine duk abin da ka roki Allah abin da ka ka samun nan yadda Allah ya kai ya mai da kai a lokacin ka yarda ka yarda ka ce to haka ne doka karba ka ka gode kai godiya amma kar ka tumi Allah ka ce ai kai kan abu kaza ya ki samuwa kaza karka yi yin sannan ya kawo mana a alkurani da Allah tabaraka ta'ala ya ce wa ta ta karu sha mu kai rullu ba mu mamaki ba mu mamaki bane kana kin abu kuma shine alheri ka aki jinin abu ba ka son sa ta ko ina kuma shine alherin baka zani ba wanda ke kana son abu soyayya ta yi yawa kana son sa kaman kai yaya kuma shine jarrin shine jarrin to yaushe ka kai makamin da za ka gane sharri shine alheri alheri shine sharri ya za ka gane wannan ka ki jinin abu to ana so tunanin ka ya dawo kan wannan abu da nake kin saboda girma shi ne alherin kana son abu soyayya ta yi yawa sai ka fara jin wannan abun da kake son ka wata girma fa shine sharrin to ma wanda ake so ya je inda ake neman sa ma ina ma ruwan sa ma da son wani abu ma ai ai ba abun da zaka so sai Allah tabaraka wa ta'ala kawai kar ma ka ji wani kana kana son wani abu a cikin zuciyarka har ya taziri har ya zauna har ya ya shiga wani har ka ji ka fi son abu kaza ba ka son abu kaza to bana'in ka na ƙarya ne ma kenan baka je ko ina ba inda da gaske ne ya za a yi kaso wani abu soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala shine yake mantar da bawa komai ma mantar da shi yake ko kuma yake baki ba wani ke yayya kana son abu kaza kana yin abu kaza kai kawai ai kai tsurin Allah kake cikin samun da rashin saboda kai an baka yana ana ka duka Allah kake ganewa ciki shi yasa aka gaya mana cewa su bai suke cewa in ka duba annabawan Allah sai kaga kowane annabi idan ya sa idan idan a cikin fana'insa ya samu wani abin da yake dan dawo da shi yake dan dawo da shi yaji kaman abun yana tasiri sai an dage an kauda mu yayi dunin Allah tabaraka taala cikin komai kawai kar ya ga wannan abu da aka zo a annabi yaqub alaihi salam Allah ba shi ya sai yana son Yusuf a cikin yayin fiye da kowa soyayyar annabi Yusuf sai yawa har tana nema ta iso wancan son da ake so ka yi ka yi soyayyar Allah tana so ta iso son Allah har a wuce shi ya zama abin da yake cikin zuciya annabi yaqub Yusuf ne kawai Yusuf Yusuf kawai sai aka ɗauke Yusuf ɗin saboda ba a so in dai kai bana cikin Allah ta babu wanda zai zauna cikin zuciyarka in ba Allah tabaraka wa ta'ala shikenan dole sai ya ya hakura ko ya hakura ya fasa ya koma inda ake nema ya zauna a wurin shikenan daga baya kuma aka da masa da Yusuf din sa bayan an riga an cire wannan masifar soyayyar da yake masa an cire to shine ba ake nema ka so Allah cikin komanka ba wai ka so wani abu ba annabi ibrahim alayhi salam shi ma haka bai aibu da wuri ba ana tafiya can sai aka bashi da sai soyayyar nan ta kama shi ana son dan kamar yaya ga son Allah ga son da wanne dai za a yi a ilahu ma Allah kenan allolin sun zama biyu ba zai yiwu ba in Allah Allah kawai ba za a hada shi da kowa ba la ilaha illallah kenan ba a hada Allah da komai to yana son Allah yana son dansa kaga aiki ya haɗu za ka ga aka tafi aka tafi da aka ce kai Ibrahim yanka ɗan nan to yanka shi kawai ka yanka shi kaga ana so a cire wannan soyayyar wannan son da ake jin ne za a cire masa shi za ka ce yanka ya zo ya danne ɗa zai yanka shi ɗa yana cewa laɗe ni sosai baba yadda in za ka yanka ni kan na yi makyattata kan na yi motsi ya ɗauki wuka zai datsa aka canja masa ba fa zai na wuzi zubi na abu aka kawo mun yanka yanka zai sake son wannan nan an gama ba ba son zama ne amma wannan soyayya da tibi sanda an cire ta an cire masa ita ba zai sake yin ta ba zai koma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai koma inda ake neman sa ba zai sake ganin wannan nan kuma har ya zo ya zauna a zuciyarsa wai ya yi tasiri a ciki ba kisa Allah na jarabu bayan Allah da wannan kaga mun na annabawa muke ba da har waliyan Allah ya kawo zaka gane sannan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma sai Allah ya masa haka aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake so yace Aisha amma ta kam sai na Aisha yake so amma za mu yace ubanta sai na Abubakar me zai faru soyayya sai na Aisha ta zauna a cikin zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ne da za ba mu darasi su Allah ya ga dama zai cire musu komai amma an yi ne da ku a gwada mana ga yadda abin yake daga ƙarshe za ka zo aka yi hadisul ifki hadisul ifki ai ƙarya ne an zarge ta an yi kaza kaza aka yi wannan abu aka ɗauki kwanaki kamar yadda muka san wannan kisan ne na hadisul ifki nan aka yi abin da aka yi kafin Allah zai bayyana gaskiya dan me dan a cire wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan wannan kare wanda yake cikin jintan nan to aje yanzu kan babu ita kuma haka aka yi daga baka za ka wanke ta har wanda yake cikin magana ma Allah ya ce zai hadu da azaba mai rari amma dai an rage wannan abu wannan son to kai ko kai yanzu in ka duba waliyan Allah akwai da yawa Allah musu irin wannan imtihani sai an ga mi kai so sai a zo sai a ko a dauke shi abu ko kuma a kawo wata jarrabawa ciki wanda zai dawo sai ka daina jin abun ka koma inna lillahi ka wa inna ilaihi raji'un ka koma daga Allah kake wajen su zaka koma ba za ka ji soyayyar komai ba sai soyayyar Allah kawai komai kana son sa ne cikin soyayyar Allah shikenan to shine abin da ake ga mana nan cewa dan adam ya koma zuciyarsa ta nitsu da hankalinsa duk abin da zai so zai so shi ne cikin soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala ba cikin son abun ba saboda wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine masani ku ba ku sani ba to ya za a yi har ka dawo ka ji ka sani har ka ce abun nan shine alheri a gare ni ya za a yi ba bani shi ba abun nan sharri ne a gare ni ya za a yi ba za a tuku da shi a gare ni ba to wa ya gaya maka ya ake ta gane alheri da sharri ai baka sani ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine masani ku ba ku sani ba amma dan adam sai ya dawo ya ce a'a ni ma na sani ko ba haka ba tana sai dawo ya ce ni ma na sani ai yanzu abu kazan nan idan ya samu kaga daga nan zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza shikenan rayuwa ta gidu shikenan na yi abu kaza shi yana ga wai alheri ne ya kai ya gane to ana so ka mai da sanin nan wa Allah tabaraka wa ta'ala daman na sani ba naka ba daman na sani shi ya sani kai baka san komai ba saboda ka duk yanda ya juya ka sai ka karba kawai in ya kawo abin da kana ta ganin kamar abin alheri ne sai ya kiyuwa sai ka gane cewa Allah ne wanda ni kana maka sani in kana ga abin sharri ne sai ya zo sai da yayi ku dole to alheri ne shine alheri sai ka karba to shine abin da shi yake bala a cikin baitin da yace a yadfa ma durru fa minhu la tattahiman ilaha la fatukbala karka tuni Allah diyan da yayi ka karba kawai ka yarda sai ce mana falal asas hadhihi alqaida alqur'aniyya yajibu an yabni almu'min tawajjuhu ila Allah bi talab yace akan wannan abin da muka tsaya muka yi bayani sannan wannan bigiran da muka gina akan wannan kaida na alqur'ani ake so mumini ya fiskanci Allah a cikin neman sa duk neman da yake mutayakkinan annahu yanalu min ghaniyil habib al-ijabata halan aw ma'al ya sa yaqini inda abun yake gina ya ji a ransa ya yarda zai samu wadata daga wajen mawadacin nan abun godiya a cikin duk yanayin da yake ciki Allah zai amsa masa lima sabaqa takrijuhu min hadith rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-qa'il ma min muslim yad'u Allah bi da'watin laysa biha ismun wala qadiyatu rahimin illa ataahu Allah ila salati imma an yu'ajjila lahu bi da'watihi wa imma an yadkhiraha lahu fil akhirati وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر إذا نكثر قال الله أكثر آه yace daga wani hadisin da mun riga mun karanta shi a baya da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma mai muslimi ba wani musulmi musulmi ma ordinary ake magana ba mu'mini ba ba musulmi ba musulmi ma haka kawai yadu Allah bi da'awatin da zai roki Allah da wani roko laysa biya ismun a cikin roƙon sannan babu sabo wala ka biya rahimin babu yanke zumunci illa atahu Allah ida salatin sai Allah ya bashi da yan uku in ma an ajula lahu bidawati in ma dai ya gaggauta masa bukatar ta yana roƙa a biya masa wa in ma an yadda kira lahu fil akhirati ko kuma a tanadar masa abun a gidan lahira wa in ma an yasrifa anhu min as-su'i bisla ko kuma a kawar masa da wani mummuna kwatankwacin wannan abu sai ya roƙa qalu idan nuksir sai suka ce a tun haka ne ashe zamu ta yin addu'a kenan zamu ta roƙon Allah kenan in haka ne qala Allahu akbar sai ce Allah ya fi ku yawaita saboda haka mutar roƙa zai amsa to anan kuma ana ga mana da har yanzu mai roƙo mai nema wajen Allah ya samu yaki ne cikin roƙonsa ya gane Allah mawadaci ne mai amsawa ne a cikin kowane yanayi sannan sai ya ce babu wani musulmin da zai roƙi Allah da roƙo kaga anan hadisi cewa ma bi muslimi ba wani musulmi musulmi ma ake magana wanda yana gidan musulunci in ya roki Allah da roko dan me a cikin roƙonsa babu iskun babu sako babu yake zumunci wanda yake makamul islami ma ana neman kar yana roƙon Allah kuma cikin roƙonsa akwai sako a ciki wato sai da ya hahada ai in baka tashi ka tsaya kai abu iri kaza ba bukatar nan ba zai biya ba sai kai abu iri kaza kaza muna na abubuwa wanda kai kanka ka sani sabo ne a kawo jini a ce gashi nan kai wanka da shi da dare tsakiyar dare ka bido kai wanka a cikin nan alal misali kai ma ka san me kake yi ko kuma a ce mutum ya nemi mawukaciya sai ana irin wannan ko ya nemi kabari irin waɗannan munanan abubuwa ne sai kai wani shirka shirka cikin roƙo kuma kace Allah ya amsa maka to ko a gidan musulunci ne wannan namu zai yi balle balle inda imani imani in aka kamun imani ne ma zai hana ka ana faɗa zuciyar ba za ta yi zama ba za ka ji ma balle ka yarda to balle kuma in ka zama musulmi kana makamun isani to ya za a yi ma har ka dawo kana kana sabo kuma ba zai yiwu ma ko kuma mutum yana roƙa da tafiya ta rashin yake zumunci a gidan a makamul islam ma ba a san wannan balle makamul imani balle makamul islam kai ne in muka dauka da makamul islam din zaka roki Allah Allah wane ko Allah wane ya sani a gaba Allah ka bin maganin sa ka ta tabbata da ka ta alamtar kai ba kana bubbugawa Allah ya maganin wani to in kana wannan addu'ar watakila kuma kana da wasu bukatu bayan wannan to bukatun kawai tun ba za su biya ba saboda kariya ka sa wani ai kuma matsalar wata kilma dan uwanka ne a mahaifinka ne a yayanka ne a wannan kusa da kai ne wani nan ya ta kula ne Allah ka kadin maganin sa me zan yi ne kan da maganin ma a ka kana karanta kaza kaza sai ka je ka kai to to ya za a yi kuma a amsa maka sauran addu'o'inka ta ina to inda imani kuma in kana makamul imani kuma imanin ka zai hana ka zai hana ka ka je ka zuwa wani imanin ka zai hana ka wannan ai dan uwanka ne inna wal mu'minuna yuqwatuna ai ba su bana kawai kun ba ai dan uwanka ne mu'mini kawai shikenan dan uwanka ne mu'mini ko su da kai ma kai ba ruwanka ba za ka roki Allah zumunci kunnin ya yanke ba yana makamul isani kuma kake addu'a idan ina ina ma zaka ganshi ina ma zaka ganshi har ka ce wane to daga nan ba ka dawo kenan baka tafi ba kenan ka dawo daga lokacin da kake ganin cewa wane yana da tasiri zai yi yin wani abu da kai to shikenan aiki ma ya ya lalace duka a makamul isani in dai a cikin addu'a ka ba wannan ba sabo baka aikata zabo cikin roƙon ba baka yanke zumunci ba to Allah sai ya amsa maka sai ya baka da abu kin roke shi na daya ya iya gaggauta ma cikin addu'a kana roƙa a amsa imtihani ne shi ba wajen sufi amma wanda shi hanyar Allah yake mai aka amsa ma zai zai shiga wani yanayi da ce to an amsa ko to na shiga sabuwar jarabawa ita mun jarabawa ce sabuwa aka fada an amsa ba zaka ci ko zaka fadi Allahu a'lam to za a iya maka haka a amsa ko kuma a maka a jinkirta ma ita sai kaje gidan lahira sai gashi kayi roƙo iri kaza kayi kaza sai a dauko su zasu nan ratata shine muka walala su cewar har ma sai ka bara jin ma da ma duk abin da ka roƙa an bashi sai a ci ko kuma a dauki wani mummunan abu sai a tunkuɗe ma da shi saboda wannan addu'a ta kake kana wannan addu'ar yanzu kana ta nema wajen Allah ashe an shirye wani abu mummuna zai same ka sai a tunkule wancan ne sai bai same ka ba kai kuma wannan addu'ar da kai kana ga ba amsa ba wata killa ba ka addu'a kuma mummuna abun da haka zai zo ya ya hau kanka to kaga ashe ba faduwa ba za ka faɗi ba in dai ka roki Allah to Allah ya amsa maka zai maka ɗayan guda uku nan in babu mummunan aiki cikin roƙonka ko dai ya jin ya gaggauta ya baka ka shiga sabuwar jarabawa ko kuma ya maka jinkiri na ma kana cikin jarabawar har yanzu dai har yanzu dai jarabawa ne yanzu ana ana jarraba ka ko kuma a kawar maka da wani mummunan abu amma kuma ba a bari kadirin ka ya kawo cewar ma an kawar da ba kana ta addu'a kana ta addu'a an yi kayi kuwa wallahi na yi duk abin da aka ce din nan na yi amma abun bai samu ba wallahi ba samu ba ko shikenan watakil an da ke wani mummunan abu ne a cikin sha'anin ka an yi waje da shi wanda da yana ciki kai kuma baka taba ganewa ba to wanda tafi a cikin sha'anin Allah in yayi addu'a yayi addu'a ya ga wannan abin da yake neman bai bai samu ba sai ya gaya maka ga abin da aka yi zai baka ma ba ai wannan abu ba ma an mun kaza ne kaza aka yi to amma zuciyoyin namu suna ƙasa sosai sai mun dage mu tashi to ina gari za mu dakata nan ma insha Allah waɗannan dai duka yana mana maganar a yanayin yadda mutum zai roƙi Allah tabaraka ta'ala da shi yace idza talibta matalaban hadimta fa ghayruhu yadri wa ma taraita idan kana nema a wajen Allah to Allah ne ya sani in ka rasa Allah ne ya sani kai baka sani ba sannan yana tun kuɗin da abin da zai cutar da kai karka domin Allah ka ce dan me zai maka kaza to saboda haka mu dage roƙon namu ya zama na gaskiya mu roƙi Allah da gaske cikin abin da muke nema sai Allah ya bamu a gaba kaɗan insha Allah zai gaya mana sabuban da za su jawo amsa maka da kuma sabubin da zai jawo ma ba amsa ba duka a ciki za mu dakata nan insha Allah abin da muka karanta daidai Allah ba mu lanar sa abin da muka kuskure Allah gafarta mana abokin can sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu gane abin da shehu yake so mu gane a cikin waɗannan baituka masu albarka albarkacin ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mu'jizarsa albarkacin shi tijani da karamarsa albarkacin shi Ibrahim da faidarsa albarkacin alqur'ani da yin sallallahu salli ala sayyidina Muhammadin fatih ma'amlik الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين